ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha bakwai ga watan rajab shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira na? bai ba sha bakwai ne ku? yawa daidai na faɗa yawa hijira 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 29 ga watan ɗaya shekara ta 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a sha'afa ba wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin alkabiratul ishirun babban laifi na ashirin wanda malam ya kulla shi ne don yi bayani game da alkimar ita ce caca a wancan darasi malam ya yi kokari wajen fito mana da haramcin caca a cikin alkur'ani da wasu sahabban da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon inda mala ya ce faslun wani fasali اختلف العلماء في النرد والشطرنج إذا خليا الرهن ما لم يسن ساباني كوكما sun ƙaru juna ilimi sun tattaunawa tattaunawa ta ilimi finnardi game da ludo wa shataranj da kuma dara dara aka ce da muka samu suna da wasu ko yawa shine wancan abin da muka bayanin satin da ya gabata idan ba a manta ba satin da ya wuce wani dan uwa ya tambaya akan a menene hukunci irin abubuwan da ake na game da irin abubuwa da ake na wasa haka na ce masa insha Allah ta'ala yau malam zai bayani da kansa ko yau wato insha Allah ta'ala zamu ji menene hukuncin yin lido na wasa wanda ba kuɗi bai shiga ciki ba ko ita dara ta wasa wacce kuɗi bai shiga ciki ba ko kati ko wot ko duk wani abin da yake wasa ne za a yi tsakanin mutum biyu two players a yi tsakanin wane da wane wanda ba kuɗi aka sa ba an yi ne kawai don ɗaya kewa ko kuma don rage zangon lokaci menene hukuncinsa a shari'a wannan shine malam zai mana bayani insha Allah ta'ala a faɗaɗe malam ce idza khalaya arrahanin idan waɗannan abubuwa guda biyu ya kasance sun kubuta daga tata daga sanya kuɗi menene hukuncinsu shin ya halatta mu yi wasan lado wanda ba kuɗi muka sa ba sai malam ce ittafaqu ala tahrimin la'ibi bin nard malai ce duk malamai sun haɗu akan haramcin yin wasa da ludo lima sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala saboda abin da ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi yace man la'iba bin nirdi shiri wanda duk ya yi wasa da ludo faka annama sabaga yadahu fi lahmil khindiri wa damihi kamar ya rina hannunsa ne a cikin kitsan alade ko kuma a cikin a naman alade wa damihi da kuma jinin alade wanda kowanne musulmi sanannen abu ne a wajensa yadda addinin musulunci ya haramta mu'amala kowace iri da alade sawa'un cin namansa sawa'un kiwonsa kai sawa'un taba shi ba wannan ba daidai bane addinin musulunci to sai addinin musulunci ya kwatanta abin da ya haramta da kuma wani abin na daban don ka fahimci hukuncin wancan haramun ɗin akan wannan duk wanda ya wasan lido daidai yake da wanda ya ɗauki hannunsa ya sa shi a cikin naman alade ko kuma a cikin jinin alade wanda kowa ya san ta'ammali da naman alade ko jinin alade menene haramun ne to haka ta'ammali da wasan lido shi ma haramun ne to wannan dukkanin malamai na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaki malaman da ake itibari da maganganunsu idan sun yi cewa yin ludo wasan ludo wannan haramun ne me dalili saboda nassi sarihi fi muhallin naza fi muhallin naza niza ya zo a kansa saboda haka babu wani zancen kai kawo a kansa inda ludo ne kowanne iri ne ya shiga ciki sawa'un ludo ne na zahiri da ake yi sawa'un irin ludo ne da ya shigo mana na zamani na waya da wannan zai zaka ga an tayar ana ta yi shi ma duk ya shiga ciki duk wanda suka haɗu suke ludo irin na waya to su sani kamar sirrina hannunsu ne a cikin naman alade da jinin alade suna aikatawa suna irtikabin abin da yake Allah maɗaukin sarki ya haramta shi ne so da haka haramun suke yi wannan babu ko shakka a kansa wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi imam ahmad dan hanbal shi ma ya fitar da wannan hadisi hadisi ne na buraida Allah ya kara masa yarda وقال صلى الله عليه وسلم malai ce haka wani hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce malla'iba bin nirdi wanda ya yi wasa da lido faƙad asallaha wa rasulahu tabbas haƙiƙa ya saba wa Allah ya kuma saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan uwa wannan hadisi shi ma ingantacce ne al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka na al'imam abu dauda ya fitar da shi a cikin sunan ibn maja a cikin sunan nasa shi ma hadisi ne da yake ingantacce malam albaniya inganta shi a cikin sahihul jami' haka nan a cikin irwa'ul ghali mala ya inganta shi waƙala ibn umar radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa ya ce alla'ibu bin nirdi yin wasa da lido ƙimarun ya ce caca ce wannan kaddahani biwadakil khindiri kamar mutum ya shafe jikinsa ne da man alade mutum ya yi mai ya shafe mai na alade da jikinsa gaba ɗaya wato ya kamanta wancan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne da wannan shi kuma ma'ana dai yadda ka san haramcin alade kamar yadda na faɗa a baya ta'ammali da shi taɓa shi cinsa kiwonsa duk addinin musulunci ya haramta saboda alade ƙazamar dabba ce alade wani irin dabba ce ƙazama shi sa addinin musulunci gaba ɗaya haramta shi to ta'ammali da ludo daidai yake da ta'ammali da alade dukkaninsu ɗaya ne haramun ne allah maɗaukin sarki ya hana ƙala ya ce mala ya ce amma shataranj amma shi ita kuma dara fa aksarul ulama ala tahrimin la'ibi biha malam ya ce malamai mafiya yawa sun tafi akan haramcinsa shi ma wato a fahimta shi lido muka ce mai duk malamai sun haɗu ko akan haramcin shi saboda mai shi akwai nassi sarihi ko kai tsaye daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi to amma shi shataranj da abin da ke kusantarsa ko abin da ke kamanceceniya da shi duka wasan ya yake da suna wot ne wasan ce ta kati irin duk wani wasan dai da za a yi wanda ba ludo ba to shi babu wani nassi a kansa sai dai menene malamai suka faɗa shine sai malai ce mafiya yawan malamai sun tafi akan haramcinsa za mu ji maganganun malamai insha Allah ta'ala sawa'un kana bi rahanin aw bi ghairihi malai ce duk ɗaya ne kuma an sa kuɗi don yin tata ko ba a sa kuɗi don yin tata ba wasa ne kawai ake tsakanin wane da wane duk ɗaya ne babu bambanci wa amma bi rahani fa huwa qimarun bila khilafin malai ce amma idan aka sa kuɗi wane ya sa kaza wane ya sa kaza to wannan tata ce kai tsaye babu wani saɓani wasan dara ne za a yi wasan kati ne za a yi sai wannan ya sa kuɗi wancan ya sa kuɗi to kaga wannan kowa ya san wannan abin da za su yi a sunansa caca ce ba wani saɓani akan wannan wa ammal kalamu idza khala anir rahani malai ce to amma zancen da yake cewa idan wasan ya kubuta daga sanya kuɗi ba a sa komai ba kawai wasa suke tsakaninsu kamar yadda galibi matasan mu sukan yi fa huwa aidan qimarun haramun inda aksarul ulama'i malai ce to kaga shi ma irin wannan shi ma dai suna ɗaukar su a matsayin caca a wajen mafiya yawa daga cikin malamai za ka iya gane daga wannan magana ta malam zahabi cewa ashe akwai wasu malaman kaɗan da suke gani ba bai zama ta caca ba ko suke gani ba haramun ba ne akwai za mu zo mu ji insha Allah ta'ala wa hukiya ibahatuhu fi riwayatin an shafi'i mala yace an hikaito wata ruwaya daga imamu shafi'i da take nuna cewa za a iya yi halal amma kuma bar ku ji abin da suka ce idza kana fi khalwatin sai suka sanya sharadi suka ce kamar wasan da yake babu kuɗi a cikinsa babu cata za a iya yinsa amma da sharadi ga sharadin idza kana fi khalwatin idan ya kasance a inda babu kowa ne babu kowa a wajen daga masu yin sai su a cikin ɗaki a rufe ba a kan titi ba ba inda yara za su rinka gani su ɗauka wani abin kirki ba ne tunda suna kallon ku a matsayin manya suna kallon ku a matsayin yayyensu kun zo kun baje kati kuna yi su ma su ce me bar su samu su irinsa suna fata an fahimta saboda ka sai sai idan suka ce idan ya kasance su su kaɗai za su je su su ɓuya su kayan su to babu laifi to kaga me zafi me sai ka je ka ɓuya in dai abin kirki ne saboda Allah ka gani to tun daga nan ma sai ka gane akwai matsala yawwa abu na biyu walam ya shigar an wajibin wala salatin fi waqtiha sannan abu na biyu ya kasance wasan da za a yi ko da koyan ne ba zai shagaltar da ma'abotansa ba daga dukkanin wani abin da Allah ya wajabta musu ba kuma zai shagaltar da su daga sallah ba ba za a samu wannan ba to wannan sharɗin shi ma kuna gani zai iya cika kuwa da wahala da wahala duk lokacin da ake ɗau zafi wasa ya ɗau zafi wane yana gani gashi ya taho ruwa shi zai ci sai a ce a tashi a je a sallah da wahala to ban ma sani ba a cikin wajen akwai wanda zai karfin hali cewa a tashi a je a sallah sai dai in cinye ka ake ta yi dama ba haka bane idan ana ta cinye ka sai ka ce to ni fa na gaji da Allah lokacin sallah ma yayi yawwa to amma ba haka ba za ga gaskiya tsakani da Allah in wasa ya ɗau daɗi Allah sallah ma ta yi a lokacin za ga sai an gama kuma sai a ce to hankali ya dawo yanzu sai dan ya raba da su sai a ce to a je a yi sallah za ga duk abin da ku zai raba ka da sallah wannan Allah mana tsari da shi ko menene kuwa mala ya ce wasu ilan nawawi rahimahullahu ta'ala an tambayi babban malami imamin nawawi Allah ya masa rahama anil la'ibi bi shataranj game da wasa da shi wannan dara din a haramun am ja'izun aka ce masa akramakallahu shin ya halatta mi wasa da dara ko kuma haramun ne فأجاب رحمه الله تعالى سي إمام النووي ألا يمسى رحمه يباس أمسى لتشيوى هو حرام عند أكثر أهل العلم شي والنوى سنة شطرنج ندرى حرام ني أوجم مبيا يوم ما لمي عند إمام النووي وسئل أيضا رحمه الله حكنا أنكار تنبير إمام النووي ألا يمسى رحمه اللعب الشطرنج game dai da shi wannan wasan daren a wani majalisi wani zama na daban ba wancan ba hal ya juzu amla shin ya halatta ko bai halatta ba wa hal ya aqimu al-la'ibu biha amla shin mai wasa da shi shin idan yayi wasa da wannan dara din akwai laifi a kansa ko babu laifi a kansa fa ajaba rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi nan ma ya bada amsa Allah ya masa rahama ya ce in fawwata bihi salatan an waƙatiha idan ma'abocin wannan wasan ya bari sallah ta wuce shi daga lokacin ta saboda wannan wasan aw la'iba biha ala iwabin ko aka yi wasa da shi akan wani abin da aka ajiye na kuɗi idan mutum ya ci za a bashi kuɗi wanda ya asara kuma shi kenan ya yi asara ba za a bashi wani abu ba kaga dai tatar da kenan sosai ya ce fa huwa haramun ya zamto haramun ma'ana shi imamun nawawi a wannan tambaya ta sai ya bada saboda imamun nawawi abin da yasa ake kawo magana imamun nawawi anan saboda imamun nawawi ɗaya ne daga cikin jigajigan malaman shafi'iyya ina fata an gane to kun ga ya ce imamun shafi'i yayi me ya hal wasu daga cikin malaman shafi'iyya sun halatta ko to shine yake kawo magana imamun nawawi a matsayinsa na jigo daga cikin wanda mazhaba mazhaba mai girma ta shafi'iyya yace idan mutum zai yi wannan wasa har yayi asarar sallah lokacin ta fita bai ba kai mafi karanci ma kace sallah a cikin jami'i tunda menene hukuncin sallah a cikin jami'i yan uwa wajibi ne haka ne sai dai akwai wata larura da za ta baka dama ta baka damar ka yin sallah a cikin jam'i wannan kuma wani abu ne daban amma dai sallah a cikin jam'i dole ne e bisa nassoshi da suka fi inganci tare da cewa akwai malaman da suke gani ba wajibi ba ce sallah a cikin jam'i amma dai in ka kalli nassoshin da suke bayani akan sallah a cikin jam'i to zaka samu cewa masu faɗar wajabcin su dalilin sai fa ƙarfi sama da wanda suke faɗar wani haka saboda haka ba ma wai sallah ta fita daga kan daga cikin lokacin ta ba kadai a'a kama bar sallah ka kinta a cikin mutane saboda wasa wannan haramun ne sannan abu na biyu kuma ya kasance babu kuɗi a cikin sa wa illa fa makruhin inda shafi'i imam shafi'i yace in ko ba haka ba to makruhi ne inji imam shafi'i dan uwa an fahimta shi kansa imam shafi'i bai ce halal bane idan ma zaka tashi kai sallah zaka yi ta wasa mutum zai ta wasan kaci ko wasan waɗancan abubuwa na shataranj mana bayani akan waɗanda waɗanda malamai suke gani ba ludo bane dan ludo shi ba ma magana sako shi an wuce shi duk abin da ba ludo ba kana yi kana yi kana yi da lokacin sallah yayi daidai zaka tashi nan take ka je ka zaka to masallaci kai sallah sannan babu caca ba zai saka gaba da dan uwanka ba ba za ka ji haushin wandan ya cinye ka ba ba za a yi duk abin da ba daidai ba a wajen idan ya kasance duk yawo kunta daga waɗannan abubuwa to malam imamin nawu ya ce a tare da haka makaruhi ne ina fata an gane makaruhi ne tun da aka ce abu makaruhi magabata duk abin da aka ce musu makaruhi wari suke su guje shi dan makaruhi kanin haramun ne idan mutum yana tunkarar makaruhi bai sani bai an kara ba zai ji shi a cikin haramun dan shedan da makaruhi yake kai mutane cikin haramun in ba ku sani ba da makaruhi yake kai mutum cikin haramun dan mutum yana cewa ai karahiya ce eh ya ce ai karahiya ce yin ta banza barin ta banza ka san ka san malam Bahaushe to daga haka kuma bai ankara ba zai ji shi a cikin haramun to shi sa magabata in suka ji an ce abu kaza makaruhi ne suka yi kokari su kyale shi tunda menene makaruhi idan ka yi shi baka da alhakin komai amma idan ka bashi kuma lada ka samu to dan Allah ko dan ka samu ladan nan ba za ka bashi ba sai ka bashi sai ka bashi to amma sai wani sai ai shi tunda dai babu wani abu sai yayi sai zai aikata shi to haka ta malaman da suke gani cewa bai kai matsayin haramun ba sun sa shi ne a matsayin mai makruhi yace fa makruhun inda shafi'i makruhi ne a wajen imamu shafi'i inji imamu nawawi wa haramun inda ghairihi sai ce amma haramun ne a wajen wani imamu shafi'i malaman da ba imamu shafi'i ba su kuma kai tsaye kawai haramta shi suka yi وهذا كلام النووي في فتاويه yace wannan shine imamin zancen da aka rawaito shi aka ciro shi daga imamin nawawi a cikin fatoyinsa والدليل على تحريمه على قول الأكثرين في قول الله تعالى ما yace dalili a bisa haramcin wasan da ba a balido ba sannan babu caca a cikinsa dalili a bisa haramcinsa a wajen waɗanda suka ce haramun ne waɗanda su ne mafiya yawan malamai shine sun dogara da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khindiri ila qawlihi wa an tastaqsimu bil azlam kun ga suratul maida kenan ko aya ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurrimat alaikumul maitatu wasu abubuwa Allah madaukakin sarki ya jero mana wanda ya haramta mana su hurrimat alaikumul maitatu waddamu ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام زوانا وانا الله بارك كن سركي دي تترى سيسي ذلكم فسق وانتاننك فاسق أنتي fita ne daga biyayya daga yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya Allah ce lalle an haramta muku almaitatu me almaitatu shine mushe e ma mata hatfa an fihi kenan abin da ya mutu haka kawai ba tare da an yanka shi ba e shine mushe to ko da abu Allah madaukakin sarki ya halatta shi in dai ya mutu ba a kai ga yanka shi ba to haramun ne kuma mutum ya ci eh sai dai mushen kifi ko kuma mushen mai fara waɗannan Allah madaukakin sarki ya halatta mana an Allah yadda in kana bukata sai ka ci eh shi da kifi ba yanka shi ake ba ko yawwa wadda mu sai jini shi ma jini haramun ne ba a shan jini ina fata an fahimta ba a shan jini saboda haka waɗanda suke waɗanda suke ta'ammali da jini don za ku ga daga cikin bokaye kuma su sihiri akwai rubutun da in za a yi shi sai an yi shi da jini kuma a wanke shi kuma a ba mutum ya sha wallahi yan uwa da jini kai barin ga muku wani abu akwai rubutun da in an tashi yin san ana so a yi tsafin da jinin al'ada ma ake yin sa za a sa mace a ce in kina jinin al'ada ki taro ki kawo shi bokan zai ce mata za ta taro jinin al'adar ta ta kawo masa ya rubutu da shi kuma inda za ku san kafirci ne tsantsa aya alkur'ani wani lokacin ake rubuta da shi za a rubuta aya alkur'ani da jinin al'ada sannan a wanke a bata a ce ta je ta zuba wa mijinta a cikin kunu ko shayi ko kaza ko kaza kaga mutum zai sha daɗi kenan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wallahi wallahi yan uwa bokaye bokaye babu alheri a tattare da su ba alheri a cikin boka kwata-kwata yana cutar da mutane sosai da sosai sosai wani lokaci su ba mata nama ɗanyi a ce ta sa a gabanta sai ya yi wari a ɗauko a ce a gyara shi kuma a ba mutum ya ci irin abubuwan da suke na kafirci da cutar da mutane ba kaɗan ba ne allah ya kiyaye saboda haka jini shansa haramun ne Allah maɗaukakin sarki ya haramta shi wa lahmul khindiri da naman alade naman alade shi ma dama wannan qata'an haramun ne shi alade dama inda Allah ya taimaki musulmi za ga duk musulmi yana kyama alade ba haka bane duk musulmi sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya sa masa kyamar alade a cikin zuciyarsa eh to wannan ɗaya ce daga cikin abin da ake cewa fitra haka Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum da fitra salima a tattare da shi inda za a halicci mutum a bashi to Allah maɗaukakin sarki ya sa masa abubuwan da suke na rashin dacewa sai Allah maɗaukakin sarki ya sa masa kyamarsa abubuwan da suke na daidai kuma sai ji yana san su wannan fitra ce fitratan lahi lati fatara nasa alaiha la tabdili li kalimatillah wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abin da aka kururuta sunan wani Allah subhanahu wataala a kansa abin da za a yanka shi a ambaci sunan aljani an fahimta za a yanka shi amma ambaci sunan aljani wannan shi ma haramun ne ba a cinsa ba a cinsa ko kuma abin da aka yanka shi don wani Allah shi ma wannan uhilla li ghairi Allah bihi ne misali abin da za a yanka da sunan Allah amma an yanka shi ne dan aljani yan uwa an fahimci wannan da kyau yanzu za za mutum zai je wajen boka daidai wannan zancen na yana kuma zuwa ga boka saboda su ne suka fi aiwatar da irin waɗannan mugayen ayyuka za a ce je kawo dabba wata muayyana mai siffa iri kaza idan ya je ya kawo ta shi aljanin da ke aiki da wannan bokan shi zai siffanta irin dabbar da yake so baka yan uwa wato abin da bokaye suke faɗa galibi a kawo kaza da kaza da kaza da yawa daga cikin su yan uwa wallahi da gaske ne aljanin suke siffantawa a kawo sai dai akwai 'yan damfara ko wanda suke cin naman mutane ka wanda suke mutum zai kawo masa nama su je su ci da iyalansu kai baka so ka kawo iyalanka ba baka so ka kawo ƴan uwanka ba mahaifiyarka ma mai bi tana so baka so baka so ka kawo masa ba amma ka so ka kawo wani kato wallahi baka je ka irin waɗannan kawai nama ake shiga da su gidansu ana ci kaji kala kala gashi nan Allah ya kyauta saboda ka duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba lallai shi ma wannan haramun ne sai Allah madaukakin sarki ce wal munkhaniqatu da dabbar da aka shaƙe ta har ta mutu ba a kai ga yanka ta ba ita ce al munkhaniqa ko a shaƙe ta ko wata igiya ta rike ta haka ta mutu ita ma wannan haramun ce wal mawqudatu da wacce aka buge ta ma'ana a sa abin bugu a dake ta ta mutu to ita ma wannan haramun ce wal mutaraddiyatu da wacce ta gangaro daga sama ko daga kan dutse ko daga wani abu ta faɗo ta mutu ita ma wannan ba za a ci ba wannan tsihatu da wacce aka soka wacce ragon da ɗan uwansa rago ya soka ko rago ya soki wata akuya ko sa ya soki sa ko wani a makamancin haka ya mutu ta dalilin wannan sukar to shi ma wannan ba za a ci ba shi ne annatihatu wa ma akala sabu'u da irin dabbobin da namun daji suka cinye shi kamar dabbar da kura ko zaki ko da musa suka kama suka cinye to shi ma wannan ba za a ci ta ba ma'ana ko suka kashe ta ko ba su kai ga cinye ta ba suka kashe ta to ita ma wannan ba za a ci ba shi ne ma akala sabu'u illa ma zakkaitum sai abin da aka samu aka yanka shine illa ma zakaitum sai abin da kuka same shi bai mutu ba kuka iya yanka shi a ciki to wannan babu laifi za a iya ci wa ma dhubiha 'ala nusubi da abin da aka yanka don gumaka irin yankan da ake wa gumaka a lokacin da akan wani dutse ko gindin wata bishiya wannan shi ma duk idan aka yanka ba za a ci ba wa an tastaqsimu bil azlam da kuma neman sa'a ta hanyar kibiyoyi shine al-istiqsam bil azlam neman sa'a ta hanyar kibiyoyi wani salo ne da suke yin sa wancan karan idan mutum ya tashi aiwatar da wani abu da zai yi saboda haka akwai masu wancan aiki kamar da muka faɗa a baya lokacin da muke tafsirin a cikin suratul baqara kibiyoyi ne guda uku a cikin kube ko kuma a cikin gidansu ɗaya daga ciki za a yi rubutu a jikinta a sa nasara misali ɗaya kuma a sa faduwa ɗaya kuma a bata haka babu komai to idan ka zo sai a kaɗa maka wannan kibiyar a cikin kuma a kaɗa maka a kaɗa maka sai a ce zara hannu ka ɗauko guda ɗaya idan ka zara hannu ka ɗauko nasara sai a ce to alhamdulillah aikinka akwai nasara auren da zaka yi akwai nasara wannan karatu da zaka tankara akwai nasara kasuwancin nan da zaka shiga je ka zaka samu nasara idan mutum ya ɗauko faduwa to sai a ce ba sa abinda zaka yi ka haƙura idan mutum ya ɗauko wacce babu komai a ciki sai a ce masa to sai an sake to haka suke yi sun yadda wani nau'i ne na camfi sun yadda da shi to Allah madaukakin sarki ya tattara waɗannan abubuwa gaba ɗaya ce dukkanin su fasikanci ne fita daga da'ar Allah subhanahu wata'ala ne to bari mu ji abin da malik so ya ce malik ya ce qala sufyan wa waki' ibn al-jarrah malam sufyan da malam waki' dan jarrah suka ce hiya shataranj ɗaya daga cikin ma'anonin wa an tastaqsimu bil azlam suka ce shine shataranj wasa da ake yi na dara suka ce Allah madaukakin sarki ya haramta shi ya hada shi da waɗannan munanan abubuwa da bautar gunki da yankawa wurin Allah da sauransu da Allah ya hada shi da shi wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu babban sahabi ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda yace ash-shataranj wannan wasa na dara mai sirul ajib tatar ajamawa kenan tatar ajamawa aka ce ajamawa idan balarabe ya ce al'ajam shine duk wanda ba balarabe ba duk wanda ba balarabe ba ba ajami ne a wajen balarabe saboda haka ba wai abin da ake nufi da ajamawa ba yan afirka kaɗai kamar da suke tsammani a'a balarabe in yace ajam kawai wanda ba balarabe ba shi yake nufi saboda haka sayyidina ali ce ita wannan dara din wata caca ce da ajamawa suke yi wanda ba larabawa ba ma'ana kaga sai hada ta da caca wa marra radiyallahu anhu ala qaumin yal'abuna biha wata rana sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda ya wuce wajen wasu mutane suna wasa da wannan dara din faqala sai ce musu ma hadhihi at-tamasilu allati antum laha akifuna waɗanne irin gumaka ne da kuka lazimce su ka shirban kuka dukufa a kansu kuke ta yi musu hidima don al'ukuf abin da yake nufi shine lazimtar abu shi sa ake to al'itikafi al'itikaf shine lazimtar masallaci mutum ya lazimci masallaci ba fita sai ya gama shine itikafi to saboda haka antum laha akifuna da kuka lazimce su kuke ta yi wai sai sayyidina ali ya kirawo abin da suke na wasan dara da me da suna gumaka da kuka lazimta amma wannan afar na sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda bai inganta ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sai ce la ayya massa ahadukum jamran dayan ku ya dauki garwashi ya rike a hannunsa yana ci da wuta hatta yutfi'a har ya, ya, ya mutu a hannunsa khairul lahu min ayyam sasaha ya fi masa alkhairi sama da ya shafi mai wannan wasa na dara ɗin da ake yi kamar yadda na faɗa wannan asar na sayyidina ali imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin littafinsa shu'abul iman hakan ya fitar da shi a cikin sunan nasa da isnadi wanda yake mai rauni bai inganta ba sun maƙala sannan sai sayyidina ali ce wallahi la ghairi hadha khuliqtum yace ina rantsuwa da Allah ba dan wannan Allah ya halicce ku ba wannan ko magana ko da bata inganta ba ai nassin alqur'ani yana gazgata ta Allah madaukakin sarki ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'una yanzu kuna tsammani kuna zato Allah madaukakin sarki ya halicce ku ne dan ku wasa dan wasa Allah madaukakin sarki ya halicce ku sannan kuna tsammani ba za ku koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba amsa shine ba haka bane Allah bai halicce mu dan wasa ba Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya kaddara duk wanda ya mutu sai ya koma zuwa gare shi ko yana so ko baya so ina fata an fahimta saboda kun ga wannan magana ta sidna ali wallahi li ghairi hadha khuliqtum wallahi ba dan wannan aka halice ku ba tana da abin da yake gaskata ta a cikin alqur'ani mai girma wa qala aidan radiyallahu anhu hakanan an ƙara samo ta magana da sai sayyidina ali Allah ya ƙara masa yarda yace sahibu shataranj ma'abocin wannan wasa na dara akzabun nasi shine mafi ƙaryan mutane an kana neman tantirin makaryaci wanda ya fi kowa ƙarya a cikin mutane ka same wasan dara to ka same shi ya ƙulu a haduhum ya ce ɗaya daga cikinsu zai ce lokacin da suke wannan wasan ƙaltaltu wa ma ƙatala zai ce na kashe ka kuma bai kashe komai ba wannan ɗan da ake ɗaukewa idan aka idan aka zo inda za a ɗauke shi me yake cewa kun san wani wani tun ya ɗan wani ne ko wani idan ya tun ɗan wani sai ya ɗauko sai ya dawo da shi kusa da shi sai ya ajiye ko wancan ma ya tun ya sai ya ɗauko ya dawo da shi kusa da shi sai ya ajiye to sai ce kataltu ai wannan dan naka na kashe shi kuma ƙarya yake ba wanda ya kashe ce to shine wannan mafiya mafiya ƙarya kenan daga cikin zanci wa mata haka nan zai ce ɗanka ya mutu wa ma mata kuma ƙarya ne babu wanda ya mutu wa qala abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu babban sahabi abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda yace la yal'abu shataranj babu wanda yake wasa na dara illa khati'un sai wanda yake mai laifi wannan asar kuna abu musa ya inganta zuwa gare shi imam al-bayhaqi shi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa sunan haka ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da isnadi wanda yake hasan saboda haka wannan asar na abu musa al-ash'ari ya inganta cewa duk mai wasan dara sahabin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu musa yace to wannan khati'un ne mai laifi in aka ce khati'un yan uwa ba fa mai kuskure ake nufi ba an fahimta ba fa mai kuskure ba mai laifi don kalmar alkhati'atu tana zuwa da ma'anar laifi saban Allah wa may yaksib isman wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina kun ga sai Allah ya ce wa may yaksib khati'atan aw isman wanda ya aikata saban Allah ko laifi sun mayar mi bihi bari'an sannan sai jefa laifin nasa da ya aikata akan wani wanda yake bari'an bai ji ba bai gani ba barrantance ya yi masa sharri ya kala masa Allah ce faqad ihtamala buhtanan to hakika wannan ya dauki kire ya jijjigo wa kansa da laba da laba gamo wa isman mubina sannan ya dauka wa kansa laifi mabayyani a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka alkhati wa anan wajen ba kuskure ake nufi ba mai laifi masa mai saban Allah Allah kiyaye mu wa qila li ishaq ibn rawi aka ce da malin ishaq dan rahawi atara fil la'ibi bish shataranji ba'sun shin kana gani a cikin wasa da dara akwai laifi wasa da dara abu ne da za a iya samun laifi a cikinsa faƙala sai malin ishaq ya ce alba'asu kulluhu fihi yace ai duk wani laifi da kasani yana cikin wannan wasa ba laifi kake nema ba yace to duk wani laifi da kasani yana cikin wannan wasa da shi dara din faqila lahu sai aka ce da shi inna ahla as-sughur yal'abuna biha li ajli al-harb ai ma'abuta zaman kan iyaka irin sojoji da ake ajiwa tsakanin boda da boda wannan garin makiya ne wannan garin musulmi ne kan boda ana ajiye waɗanda ya su rinka jira ko ta kwana dan su rinka kallon abin da yake faruwa a ƙasa arna su rinka kallon kai kawansu dan kan musulmi ba su shirya ba su musu diran me diran gaggawa su gama da su ina fata an fahimta kamar yadda ma ko a yanzu za ga kowace ƙasa suna da me suna da boda kuma akwai waɗanda ake ajewa a matsayin me masu jiran boda ko to su ne amma waɗancan da yake na musulunci ne suna da lada na musamman suna da lada na musamman yana yana cikin kuma abin da ake ce masa ribabi eh ribabi jiran kan iyaka wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ribadin da mutum zai yi na yini ɗaya kawai daga safiya zuwa yamma annabi yace alkhairin sa yafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairin sa yafi duniya da take cikin abin da ke cikin ta amma wannan da musulunci fa ba ribadi ne yanzu wanda za a kai mutum kan iyaka ya rinka cuwa ba ba irinsa ba ribadi na musulunci ake nufi saboda haka sai aka ce masa malam ishaq ai akwai sojoji da suke zama akan iyaka saboda dan ɗeba kewa haka sukan yi irin wannan wasan irin wannan wasan na shataran na dara ko wani abu makamancin haka su ma suna da laifi faƙala sai ya ce musu huwa fujurin wannan abin da suke fajirci fajirci wasu ila muhammad ibn ka'ab al-qurabi an al-la'ibi bi shataranj hakan an tambayi malam muhammadu ɗan kabu alƙurabi allah ya masa rahama game da wasan dara menene hukuncinsa faƙala sai ce adna ma ya kunu fiha annan la'iba biha ayyu urada yawm alqiyamati yace mafi karancin abin da ke cikin wannan wasan da suke yi shine masu wannan wasan ran tashin alkiyama za a zo da su za a bujiro da su au qala ko kuma cewa yuhsharu yawm alqiyamati za a tashi ma'abocin wannan wasan ranar tashin alkiyama ma'a ashabil batili tare da ma'abota barna duk wani mabarnaci da ya barna a duniya idan mai wasan dara ya tashi kawai zai ganshi tare da shi suna tare da shi me dalili saboda wannan wasan daren da yake ya hada su ya sa sun zamto abokai a lahira wasu ila ibnu umar radiyallahu anhu an shataranji faqala an tambayi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda game da wannan wasa na dara ya ce hiya a sharru minan nird kun ga wannan wasa na dara ya ce ya fi sharri sama da ludo ya fi ludo sharri tare da cewa ludo nassi karar ya zo akan me haramcinsa amma abdullahi dan umar ya ce yana gani shi wannan wasa na dara ya fi sharri sama da ludo wa taqaddama al-kalamu an tahrimihi ma yace kuma kun riga kun san zance ya riga gabata a baya bisa haramcin shi ludo wasu ila al'imamu malik bin anas rahimahullahu an shataranj faƙala an tambayi babban malami imam maliku ɗan anas allah ya masa rahama an tambaye shi shi ma game da wannan wasa na dara faƙala sai imam malik ya ce a shataranj minan nird wannan wasa na dara yana daga cikin nau'in lido duk ɗaya ne saboda haka shi imam malik ya riskar da wancan haramci na mai na lido da ya zo akan mi akan dara ya ɗauke su duk ɗaya to da haka wanda ya yi wasan lido ya yi haramci wanda ya yi wasan mai dara shi ma ya haramci in ji imam malik duk ɗaya ne a wajensa balagana an ibn abbas annahu walla malal liyatimin imam malik yace labari ya zo mana abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda ya jibinci dukiyar wani maraya an ba shi ajiyar ko kula da dukiyar wani maraya fa waje da ha fi tarikati walidil yatimi sai ya samu wannan irin abin da ake yin wasan lido ko kuma wasan dara a cikin dukiyar da mahaifin ya bari sai ya samu wannan abin fa haraqaha abdullahi dan abbas bai yi wata wata bai je ya sa masa wuta ya kona kawai kaga idan da a ce abdullahi dan abbas ya tabbatar wannan abin ya halatta zai ƙona dukiyar maraya ba zai ƙona dukiyar maraya ba amma yanzu misali ne mutum ya ga an bawa marayu abubuwa da yawa da ya je bincika sai ya ga a ciki akwai layu akwai layu a ciki zai raba masa da layin nan zai ɗauki layin nan a sata a cikin dukiyar gado a ce kai ga taka kai ma ga taka za a yi haka ba za a yi ba in dai mutum ahlus sunna ne ya san illa la ba zai ba ko in ya san fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi man ta'allaqa tamimatan faqad asharaka wanda duk ya rataye laya yayi shirka zai raba su ba zai raba su ba to daidai yake da mutumin da ya je ya ga abin wasan lido mutum ya mutu a cikin kayan gadon sai aka ga wasan lido za a raba a ce wani ya gaji abin lido a wajen babansa me za a yi masa sai a kona shi kawai to haka abdullahi dan abbas sai Allah kara masa yarda da ya samu wannan abin kawai sai sai ya kona shi dan uwa wannan asar na abdullahi dan abbas shi ma ya inganta imam al-baihaqi ya fitar da shi haka nan ibn abid duniya ya fitar da shi a cikin littafinsa mai suna zammul hawa zammul hawa zargin san zuciya isnadin mai kyau ne walau kana la'ibu biha halalan sai malam zahabi ya ce inda a ce wasa da wannan abin daren ya halatta shari'a ta halatta shi lama jaza lahu ay yuhriqaha da bai halatta wa abdullahi dan abba ta yi mai ba ya kona shi da ba zai kona shi ba likauniha a malal yatimi saboda kasancewarsa dukiyar maraya ce kun san kuma illar da ke cikin mutum yayi mai ya zake dukiyar maraya saboda haka Abdullahi dan Abbas ya fi kowa sanin wannan ba zai kona abin da yake dukiyar maraya ba amma ya kona shi ne saboda ya san haramun ne shi sa sai ya kona kun ga fatawar Abdullahi dan Abbas shine wasa da dara menene haramun ne haramun ne haka nan mun ji fatawar Abu Musa al-Ash'ari mun ji fatawar Aliyu dan Abi Talib da sauransu walakin lima ka walakin lamma kana al-la'ibu biha haraman malai ce to yayin da ya kasance wasa da shir dara din haramun ne a haraqaha sai Abdullahi dan Abbas kawai ya kona shi ba tare da ya dubi wani abu ba fatakuna min jinsil khamri sai kasance kamar jinsi ne na giya idza wujida fi malil yatimi idan aka samu giya a cikin dukiyar maraya mahaifi ya mutu a cikin abin da ya bawa magadansa akwai giya za a raba giya a cewa na kai shine rabanka ba za a yi ba me za a yi sai a fasa ta a lalata ta shine abin da za a yi to daidai yake da wanda aka samu wannan kayan wasa a cikin abin nan din mahaifinsa shi ma ba za a dauka a bashi ba sai a lalata shi kawai malai ce idza wujida fi malil yatimi wajabat iraqatuhu ya wajaba a yi me a kwarar da ita a zubar da ita kadhalika shataranj to haka ma wasan dara yake wa hadha mazhabu habrul ummati radiyallahu anhu mala yace wannan shine mazhabar abdullahi dan abbas shine habrul umma Allah Allah masa Allah kara masa yarda wa qila ibrahim an-nakhai an ce da babban malami ibrahim an-nakhai Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ma taqumu fil la'ibi bi shataranj akarabaka Allah me zaka ce game da wasan dara me zaka ce game da shi faƙala sai ce innaha mal'unatu ya ce wannan wasan ai tsinannan wasa ne ba shi da albarka wannan asar nasa shi ma ya inganta daga malam bai haƙi a cikin sunan nasa da kuma shu'ab warawa abu bakrin al'afram hakan abubakar al'afram an rawaito daga gare shi wannan aftar na ibrahim na bai inganta ba afwan malan malan albani ya da'afa shi a cikin irwaul ghali وروى أبو بكر الأفرم في جامعه عن واصلة بن الأسقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أبو بكر الأفرم يا رويت أسكيل تابنسا دقى صحابي واصلة أن أسقى ألا قارى مسير دا يتي دقى النبس إرادة أمن تسقار تبتا أقريش قال يتي إن لله في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى خلقه يتي الله سبحانه وتعالى ينا دوبا هالتنسى أكل أكل سو دري أكد ستين في كل يوم أتكين قوة قوة نيني الله ينا كلن هالتنسى سو دري أكد ستين ليس لصاحب الشاهي فيها نسيب يتي أما ما أبوتن وسندرة شيني صاحب الشاهي شي شاهد شيني دان ɗan da ake wasa da shi shi ne ashahu to ma'abocin wasan dara ba shi da rabo ko ɗaya a cikin wannan kallo guda 360 ɗin shi ko kallo ɗaya ba zai samu ba ya'ani la'ibu shataranj abin da yake nufi da sahibu sha shine mai wasan dara ɗin li'annahu ya ƙulu sha mata saboda yana cewa a cikin wasan ɗansa ya mutu ko an kashe ɗansa kuma bai mutu ba sai dai wannan hadisi yan uwa mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya ba shi da inganci وروى أبو بكر الأجري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا أرويت دق أبو بكر مال أبو بكر الأجري da isnadinsa shi ma har zuwa kan sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace idza marartum bi haula alladhina yal'abuna al-azlama idan kuka wuce gurin mutanen da suke wasa da kibiyoyi annard shine wasan lido wa shataranj da kuma wasan dara wa ma kana min lahawi da duk abin da ya kasance na wasa ne da wargi kawai da ɓata lokaci sai ce falatu sallimu alaihim kada ku sake ku musu sallama fa innahum idza tama'u saboda idan suka tattaru suna wannan suna wannan wasan nasu wa wa akubbu alaiha suka kifu akan wannan wasan ja'ahum ash-shaytanu bi junudihi sai shaytan ya zo musu da rundunarsa gaba daya fa ahdaqa bihim su kewaye su su sa musu ido suna ta kallon su suna jin daɗi saboda suna saba wa Allah kullama zahaba wahidun minhum yasrifu basarahu duk lokacin da ɗaya daga cikin masu wasan nan yayi niyyar ɗauke ganin sa yayi niyyar tashi daga wajen ya daina kallon abin da ake yi na wannan wasan lakazahu lakazahu shaytanu bi junudihi sai shaytan ya dungure shi ya zungure shi da dundunarsa gaba daya su ne da shi su ce koma ka ci gaba da kallo koma ka ci gaba da wasa ma'ana duk lokacin da mutum ya niyyar tashi ya daina wannan wasan ko ya daina kallo ma idan zuwa yake kallo sai shaidan ya lallame shi ta hanyar da ya kamata ya dawo da shi ya ci gaba allakazu abin da ake nufi da allakazu a larabci shine mutum ya sanya hannunsa haka ya daki mutum a kirji shine lakazahu kenan mutum ya daki mutum a kirji to abin da ake nufi da shi a nan wajen shine duk lokacin da mutum ya niyyar tashi daga wannan wasan da suke yi sai shaidan ya san hanyar da zai ya mai da shi ya koma ya ci gaba da wannan wasan da yake malai fala ya zalu ne yal'abuna ba za su gushe ba suna wannan wasan hatta ya tafarraqu har sai sun yi wasan sun koshi sun gaji shaɗan ya samu abin da yake so sannan sai su rabu kuma kowa sai kama gabansa kalkilabi malai yadda suke rabuwa kamar karnuka ijtama'at ala jifatin irin karnukan da suka hada akan wani mushe karnuka su samu wani mushe akan bola ya suke masa wannan ya ginan wannan ya finciki nan wannan ya barkan haka kowa yana cin inda yake ya dace da shi fa akalat minha karnukan nan su ci daga wannan mushen hatta mala'at butuniha har su cika cikkunan su da naman wannan mushen thumma tafarraqat idan kowanne kare daga cikin karnukan nan sun gama cin naman mushe ya suke yi sai kuma kuma kowa ya kama gaban sa ba abin da suka bari a wajen to haka suke su ma za su yi wasan iyakacin yin su iyakacin ƙarfinsu su gaji su gama saba wa Allah sannan kuma sai kowa ya tashi sai kowa ya tashi wali annahum yakzibuna alaiha fa yaquluna kuma saboda suna yin ƙarya a cikin wannan wasan suna cewa shaha mata dan wasan ya mutu ko an kashe shi bayan kuma bai mutu ba wannan hadisi yan uwa shi ma bai inganta ba warawa anhu sallallahu alaihi wa sallam ko warwiya anhu sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga annabi tsira da abinci su tsara tabbata a gare shi annahu qala ya ce ashaddu nasi azaban yawmal qiyama mutanen da suka fi kowanne mutane shan azaba ran tashin alkiyama sahibu shah shine ma'abocin wasan dara ya'ani sahibu shataranj yace ala tarahu yaqulu shin baka ganin ma'abocin wannan wasan yana cewa qataltuhu na kashe shi wallahi mata na rantse da Allah ɗanka ya mutu sai ce wallahi iftara kuma bayan ƙirƙirar ƙarya suka yi suka jingina wa Allah maɗaukakin sarki wa kaza ba ala Allah sun yi ƙarya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala abin bai kasance ba ɗan uwa wannan hadisi shi ma dai bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wa ƙarasa ko wa ƙala mujahid malam mujahid ya ce ma min mayyitin babu wani mamaci ya mutu da zai mutu illa musila lahu jula sa'uhu face sai an suranta wa abokan sai an suranta masa abokan zamansa allazina kana yujalisuhum wanda ya kasance yana zama tattare da su fahtabara rajulun wata rana wani mutum sai mutuwa ta zo masa shine ihtabara idan mutuwa ta zo wa mutum yana kan shekar mutuwa mimman kana yal'abu shataranj daga cikin mutanen da suke wasan dara faqila lahu sai aka ce da shi yana kan a halin mutuwa zai mutu qul la ilaha illallah aka ce masa faɗi kalmar la ilaha illallah kai shahada kai kalmar shahada faƙala sai shi wannan mai wasan dara ɗin wanda zai mutu sai ya ce sha haka sha haka ɗan wasanka ɗan wasanka shi ne a madadin la ilaha illallah an fahimta ma'ana playanka playanka ma'ana gaba ɗaya harshensa ya sarƙafe daga faɗin la ilaha illallah ya kasa faɗa yanzu abin da yake gani kawai shine abin dara yake gani a gabansa ga ɗan nan a gabansa wannan ko 'yan uwa sanannen abu ne malamai suka ce galibi abin da mutum ya takuɗi da shi ya takuɗi da shi a duniya in ya zo mutuwa an bai wasa ba da shi zai cika an samu da yawa a baya idan mutum mashayin giya ne zai mutu yana cewa a sha a bashi idan mutum ma'abocin jin kaɗe-kaɗe ne zai mutu yana waƙa waƙa da ya fi haddacewa ita zai mutu yana yi eh kamar da wani malami yake ta cewa wani zai mutu ana tace masa ce ne la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kawai shi kuma sai disco yake yana tantana tantana tantana wata waka da jan yaje har da ce yana ta yi da tantana ya mutu tantana ya mutu to shine abin da yake kasancewa galibi abin da mutum ya takuɗi da shi a duniya da shi yake mutuwa shi sai kokari bakin ka ya saba ya saba tasbihi da da ambaton Allah madaukakin sarki ka saba karatun alqur'ani ka saba sauraron alkur'ani ka saba zama inda mutane kirki suke idan ka zo mutuwa sai ka ga kalmar da za ta fito daga bakinka mai kyau ce yanzu bari baku misali kwanakin bayan na dan buga misali da irinta akwai wata allura da ake wa mutum idan za a yi masa aiki wannan allura wani lokaci idan aka yi mutum ta sake shi kamun ta sake shi sai ga mutum yana zaro maganganu abin da yake cikin ransa shi zai rinka magana ba haka bane yanzu ko jami'an tsaro idan sun ga mutum ba akwai abin da ake masa ya rinka faɗar labarai ba ba haka bane to kai ka sawar wannan abin a duniya ma kenan idan jami'an tsaro suka kama mutum za su ɗaure shi akan wata kujera a sa masa wani abu wala ka za ka ji labarai ana so a tatso labarai zai ta faɗa ta abin da ke cikin zuciya sai zai rinka fitar da shi wannan ma a duniya kenan bare kuma ka ji gaban Allah madaukakin sarki haka al'amarin yake Allah ya samu dace ثم مات sannan sai ya mutu a haka faghalaba ala lisanihi ma kana ya'taduhu ma kana ya'taduhu hala hayatihi fil la'ibi saboda ka sai harshen sa ya rinjaye abinda ya saba ya saba da shi a duniya na wasa abinda ya saba da shi a duniya na wasa sai ya rinjaye harshen sa ya kasa faɗa kalmar shahada ya faɗa abinda ya saba da shi din faqala faqala iwaba kalimatul ikhlas sai maimaita wannan kalmar maimakon kalmar tauhidi ta la ilaha illallah sai maimaita faɗin sha haka ma'ana playan kaɗan wasan kaɗan wasan ka wa haza kama za a fi insanin akhar malai ce kaga wannan kuma yayi kama kamar yadda ya zo ga wani mutum na daban shi kuma mimman kana yujalisu shurrabal khamri shi kuma abokan zamansa da yan shaye-shaye ne ya saba zama da yan giya annahu hina habarahu al-mautu lokacin da mutuwa ta zo masa faja'ahu insanun yulqinuhu shahadata sai wani mutum yazo ya zauna a kusa da shi yake lakkana masa kalmar shahada wani ce ne la ilaha illallah fa qala lahu sai ce da shi ishrib wasqini thumma mata sha kabani sha kabani sai mutu a haka ya sha me ya sha giya ya bashi ya rasa a haka to wannan shine illa zama da mutanen kawai kenan fala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim malai ce ba tsimi ba dabara sai Allah madaukakin sarki madaukaki wanda yake mai girma wa hadha kama fi hadithin marwi wannan kuma yazo kamar yazo a cikin wani hadisi da aka rawaito ya mutu kullu insanin ala ma asha alaihi dukkanin mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kansa ɗan uwa wannan hadisi fa inganta daga manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi mutum yana mutuwa ne alama asha alaihi akan abin da ya rayu a kansa wa yi ba'asu sannan kuma ana tashinsa alama mata alaihi akan abin da ya mutu a kansa yanzu kaga wanda ya mutu yana cewa a sha giya a bashi za a tashe shi a matsayin dan giya wanda ya mutu yana waƙar disco za a tashe shi a matsayin dan disco wanda ya mutu yana cewa dan wasana dan wasana za a tashe shi a matsayin mai wasa duk abin da mutum ya mutu a kansa a kansa za a tashe shi uwa shi yasa kullum muke cewa Allah ya sa mu cika da me da imani Allah ya sa mu cika da kyau da imani saboda bahaushe ya ce wai ba farkon ba me ƙarshen ba hawan ba saukar kullum mutane kirki burinsu shine Allah maɗaukakin sarki sa ƙarshen su ya kyau eh Allah ya sa ƙarshen su ya kyau wannan hadisi yan uwa ingantaccen Imam Ahmad ya fitar da shi ba ma Imam Ahmad ba Imam Muslim ya fitar da shi daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari da lafazin yub'athu kullu 'abdin alama mata alaihi ana tashin kowanne mutum ne akan abin da ya mutu a kansa fa nas'alullahi al-mannan Allah ya ce amala ya ce muna roƙon Allah madaukakin sarki wanda yake al-mannan mai yawan baiwa bi fadlihi da falalarsa ayyatawaqqana ko kuma ayyatawaffana da ya ɗauki ranmu musulmi na muna musulmi la mubaddilina ba muna masu canzawa ba wala mughayyirina ba muna masu juyewa ba wala dhallina ba muna batattu ba wala za'ighina ba muna masu kaucewa daga hanyar Allah madaukakin sarki ba innahu jawadun Allah madaukakin sarki shine mai yawan kyauta karimin kuma mai karamci Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa ƙarshe ƙarshe za ku ga duk karatun da yau gaba ɗaya malam ya yi shi ne a kan me halaccin yin wasa wanda babu kuɗi a cikinsa ko halaccinsa ko yarshin halaccinsa yanzu idan na tambaye mana yan uwa wacce natija muka fita da ita ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba ko to mun bar shi a haka eh mun bar shi a bai halatta ba shine shine matsayar da wannan makaranta ta dauka kenan ko saboda ka irin waɗannan wasanni abin da fi shine mutum ya rabu da su kawai ko ba komai a cikin dan uwa mai albarka akwai bata lokaci ba haka bane lokacin ka yafi komai tsada a tattare da kai minti biyu idan kai kana wannan abin ko ba alhakin komai ka dauki wannan minti biyun kawai ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kadai me zaka samu wata irin asara zaka yi a lokacin da shagon ka na kasuwa kwastomomi sun zo sun taru za a yi maka ciniki gashi na riba ce kana kallanta sai ka fita ka je ka tsaya da wani kuna hira a gefe kwastomomi su zuciya su tafiye su anya wannan abin naka akwai hankali a ciki kuwa kuma kana gani mutum zai haka a duniyance mutum zai haka ba zai ba ba zai ba to daidai yake da wannan daidai yake da wannan ko da wancan hirar da kuke da shi ba cin naman wani kuke ba ba zagin wani kuke ba ba aibata wani kuke ba kawai hirar duniya ne amma wannan da ka bar su za su yi maka ciniki su kuma mai kai kenan ba kai asararsu ba ka yi asararsu to daidai yake da wannan ga inda ya kamata ka samu lada sai ka bashi ka je kake wasa ballantana irin wasannin da zaka samu akwai jin haushin juna in ya cinye shi ya ƙara cinye shi zaka na jin haushin sa akwai wasa da abubuwa na, na ibada idan ana yi zaka ba a damu da su ba za a fara irin wannan wasan wani lokaci wallahi tun safe wani lokaci sai aka yi la'asar ana yi wani lokaci kuma akwai masu farawa da daddare sai suka kusan asuba suna yi sau da ka ba shi da wani amfani mutum ya mai da hankali akan abin da yake mai amfani a rayuwarsa ya Allah maɗaukin sarki ya samu dace abu na ƙarshe akwai ɗan uwa da ya rubuto tambaya tambayar ta ƙayatar da ni ƙwarai da gaske da ajami ya rubuto ta ya ce assalamu alaikum malam ina da buƙatar sanin bambanci da ke tsakanin hadisi sahihi da hadisi da ifi duk da ajami ya rubuta kun gani kai sai ka ɗauka larabci ne ma a jamani ya ce shin za ka iya aiki da hadisi da ifi wasalam to amsa hadisi sahihi shine hadisin da ya inganta hadisi da ifi shine hadisin da bai inganta ba in aka ce hadisi sahihi shine hadisin da aka in aka jingina shi zuwa ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya inganta ya tabbata annabi ya faɗi wannan maganar hadisi da'ifi shine hadisin da aka jingina shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai dai akwai wasu matsaloli da ya su hana hadisin a yarda da jinginan magana zuwa ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sa ba za a aiki da shi ba an fahimta wannan na faɗa ta'arifi kawai na ta'arifi na na Hausa haka amma malamin malamai suka ce hadisi sahihi shine wanda ya ci wasu sharɗai guda biyar shi ne wanda ya ci wasu shirɗai guda biyar kamar da imam al-baikuni ya faɗa a waƙe ya ce awwalu hasahihu wa hawa mattasal isnaduhu wa lam yashaw yu'al yarwihi dhabitun yarwihi atana mu yarwihi menene dabidun an mithlihi mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi shine wanda ya cika wasu sha- wasu sharɗai guda biyar na farko ittisalu sanad tamamu dhabti adawa a- adala ada- adamul illa da adamu shuzuz wannan sune sharɗan hadisi sahihi to da hadisin da yake ƙasa da wannan bar sai a kira shi hadisi da'ifi akwai hadisi hasan shi hadisi hasan duk sharɗan sahihi sun tabbata a gare shi in aka ce tamamun babdi ya kasance wanda zai to hadisi nabi yana da cikakkiyar hadda in ya za'a baya mantawa hadda kuma kala biyu ce akwai babdu sadarin akwai babdu kitabin akwai hadda ta kirji wanda mutum zai haddace amma akwai kuma hadda ta mai ta rubutu ita ma hadda ce akwai malaman da duk duk iliminsa a cikin a cikin littafi yake an gane idan ka kona littafin shi kenan ka kona ilimin ina ba ta an fahimta to wannan hadda shine tamamu dabbi sannan ittisalu sanad ya kasance isnadin yayi ittisali wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane kuma gaba an samu cikakkiyar a saduwa tsakaninsu ya kasance wanda ya ce ya ji daga wannan sun yi zamani da shi kuma ya ji daga wajensa shine ittisalu sanad a al'adala adalatin rawi adalatin rawi ya kasance rawun adali ne da rawaito hadisi ba makareci ba a tuhumarsa a addini ba a tuhumarsa a duniya sannan isin ba shi da illa illa kala-kala ce tana da yawa sosai da sosai ba faɗaɗa bayani ba ne sannan hadisin ba shazi ba ne aka ce shazi shine hadisi ingantacce ya zo sai wani wani kai shi inganci ba sai zo ya saba wannan hadisi malamai guda biyu duk sun rawaito hadisi kuma kowanne malami fiƙa ne sai dai wani malamin ya fi wani hadda wani ya fi wani hadda to sai a ɗauki waye ya fi hadda hadisinsa shine ingantacce wanda yake ƙasa da shi a wajen hadda da ya saba masa sai malamai su jefar da hadisinsa su ce hadisinsa shine shazi wani wani karatu ne dogo mai faɗi amma dai wannan shine sharɗan hadisi mai ingantacce hadisi da'ifi kuma mala ya ce wa kullu ma a rutubatul husnu kasir fa hawa da'ifu wa hawa aksamul kasir dukkanin hadisin da ya ƙasa da martabar hasan to sunansa hadisi da'ifi shi ba aiki da shi amsa ta biyu shine dan uwa ba a aiki da hadisi da ifi magana mafi inganci kenan ba a aiki da hadisi da ifi da hadisin da yake da ifi ba a aiki da shi sai dai an samu wasu malaman da suke cewa idan hadisi da ifi ne raunin nasa ba sosai bane suka ce ana iya aiki da shi amma da sharadi na farko kada ka ce manzon Allah ne yace kada ka jingina wa annabi eh sai dai kawai ka ce ai an rawaito an rawaito waye rawaito kawai dai gashi nan dai an rawaito an fahimta ba za ka ce annabi ya ce ba sannan suka ce kuma ba a aiki da hadisi da ifi a cikin abin da yake na farlanta abu ko haramta abu sai dai a cikin abubuwan da yake na falala falala haka e wanda ya sallah raka a kaza za a bashi kaza wanda ya daina aiki iri kaza Allah zai bashi lada iri kaza to sai dai irin waɗannan guraren amma duk abin da ke za a ce abu kaza halak ne abu kaza haram ne to ba a aiki da hadisi da ifi da sauran shar'i da malamai suka gindaya amma su ma na ga muku zancen su ba shine mafi inganci ba malaman da suka ce ba aiki da hadisi da wa'ifi shine zancen su shine mafi inganci so da ka duk inda ka ji an ce hadisi da ifi ne to ka ajiye shi a gefe ba za a aiki da shi ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan a takaitan takaicewa kenan za mu dakata a nan lokaci ya ja abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am suna yi gaske har manya ma suna yi shi ma duk wasa ne yace irin inda suke cikin handset ko game tv game da yara suke zuwa su biya kuɗi su yi eh irin play store ba da sauransu gashi nan za ga yara suna abu ne mai abu ne mai ɗauka hankali in ka fara yi in yaro ya fara yi wallahi da wahala ka ake shi ji eh in dai yaro ya fara wannan abin da wahala ya je ake saboda daɗi ne da shi har manya ma suna yi to duk wasa ne da gaskiya duk ɗaya daga cikin abin da suka kirkiro don su shagaltar da mu shi musulmi kullum abin da ake so a ganshi akan abin da zai amfane shi ko a duniyarsa ko a lahirarsa ba a ce musulmi ko kullum ya takure kansa a'a akwai abubuwa da shari'a bata hana su baka je kai ka je kai babu laifi musulmi yayi wasan motsa jiki ko lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana sa sabai su tseren doki daga waje kaza zuwa waje kaza annabi yana sa su wannan babu laifi wasan koyar ruwa wasan mutum irin dan jogin da mutum zai dan haka na gudu ya dan motsa jiki duk babu laifi wannan babu laifi amma wasanni wanda zaka ga babu wata fa'ida yanzu wasan da ka zauna me fa'idarsa fa'idarsa babu bata lokaci ne kawai shi sa sai kaga sai da azumi lokacin da ya kamata a ce kowa amfani da lokacinsa sai ga mutane suka fa irin waɗannan abubuwa da azumi idan aje wala sai a ɗauko wata sai a zo a raba sai a yi ta wata sai a ɗauko ludo sai a zo a yi wai ana rage tazarar lokacin azumi ne lokacin da ya kamata ka karanta alkur'ani lokacin da Allah madaukakin sarki yake banzan lada amma a lokacin kuma shaɗa yake abin nan mutane so da ka duk wasa ne sun shiga ciki Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala na'am na'am gaskiya ne kwarai da gaskiya kwarai da gaskiya an tunatar da ni cewa